الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci yau muna talata ne ko yau muna talata daren laraba wanda kuma ashirin ne da biyar ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama shekara 1446 wanda ya daidai da 25 ga watan uku hijirar miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami da ke nan cikin garin gombe fatar jihar gombe muna roƙo allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya jiya muna cikin aya ta 131 lokaci cin mana wanda insha Allah za mu tashi daga wannan aya cikin wannan sura mai albarka suratul taha kafin haka akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko yana tambaya dangane da abin da ya shafi limami suna zuwa sallan tahajjudi to amma sai suka ji limamin kusan a kamar dai karatu na shi sai a hankali kun gane sai a hankali ko yawwa akwai dan gyare-gyare to shi mutum ya ci gaba da zuwa wannan sallan ko kuma ya sallan shi a gida shi ya fi to a nan dangane da abin da ya shafi lahani a karatu ya kashi biyu akwai lahani na tajwidi a ce mutum bai da tajwidi wannan shi abu ne ma'afuwan anhu a wurin sallah ina fata an gane bai cikin abin da ya zama wajibi da ittifaƙin malamai tajwidi mustahabbi ne fahimci wannan babu saɓani wurin malami tajwidi mustahabbi ne da kalkala sugura da kubura ina fatan gane da ya kilabi da ya khifa'i wannan duk mustahabbi ne ba wanda ya ce wajibi ne kun fahimci wani abin da kyau a kan irin wannan ana kau da kai a kai ya halatta mutum ya limanci ko a haramin makka ne amma idan ya zamo lahani ne na ɓata ma'ana wannan shi kuma wani abu ne daban shi sanin wannan wajibi ne kuma aikata shi haramun ne bi ma'ana kana karatu kana bata karatun da ma'anan yana canzawa yanzu qur'anin kake batawa kun fanci wani abin da kyau to idan irin wannan limamin ne da ke bata ma'anan qur'ani ba wai a bar zuwa masallacin bane ya kamata ya za a dakatar da shi a limancin tukunna wannan wajibi ne akan masu bin hisalla an gane ko abi kuma ta hanyar da ya dace ta hanyar maslaha ba kira shi ba liman baka iya fatiya ba ba haka za a yi ba yauwa akwai hanyoyi da ake bi na maslaha wanda shi ya koya ina fata an gane duk girman shi zai iya koya sahabban manzan Allah alaihi salatu wassalam ada yawan su ba a yara suka musulunta ba amma suka nakalo mana qur'ani kuma gaba ɗayan shi ina fata an gane sayyidina abubakar siddiqu ya kusa 40 lokacin ne musulunta amma hafizin qur'ani ne kaga ma'ana ya fara karatun ma na dan shekara rawayin kenan to saboda haka abi hanyoyin da ya kamata sai a ainihin sa shi koya ba ainihin a yi abinda kuma zai kawo rikici da raba kan al'umma ba amma dai haramun ne bata ƙur'ani mun taɓa sallah a wani masallaci a wani gari sallan asuba tafiya ce ta kama mu muka fito daga abuja daga abuja cikin dare muna so mu zo nan garin mu samu sallan juma'a lokacin da shek muhammad kabir gombe ke aurar da yassa muka baro abuja cikin dare muna so mu samu juma'a nan filin kwallon bolari to sai sallan asuba da kama ma a wani gari wato da muka yi wannan sallan ka malar ƙur'ani kace-kace kenan wallahi malar limamin nan kace-kace yake ƙur'ani kuma abin ta kai cin masallacin na ahalus sunna ne wallahi malar shi ne abin da ya tayar mana da hankali fatiha ma kace-kace mata babu fa'ili ba mafulun biyu to irin wannan haramun ne mutum ya zama limami kuma a bin shi sallah a irin wannan yanayin bai halatta ba an fahimci wani abin da kyau amma na sake faɗa yin kuskuren ta jiwidi na wannan babu komai ana bin mutum sallah yasa duk limamanmu na gargajiya ai galibi ta juri ne ba su iya ba amma qur'ani suna karanta shi ba sa bata ma'ana to wannan ya halatta bihin sallah ya halatta ainihin su karanta qur'ani da wannan in ka je saudi arabia akwai qasim a yankin su ibn al-usaymin rahmatullahi alayhi zaka limaman su karatun su kamar na yan gargajiya ne an gane ko saboda karatu ne na gida suka yi tun zamanin da kuma har yanzu akan wani al'adar suke in ka ji a saudiya kuma suna neman ciya manya-manyan masallaci an fanci na saboda lahani ne ba na ɓata ma'anan ƙur'ani ba wannan dai shine kawai ƙarin bayani allah sa mu dace idan mace ce kuma ta yi sallanta a gida dama ya fi lada akan ta je masallaci e sallan mace a gida da nassin hadisi ya fi sallanta a masallaci lada allah sa mu dace wani na tambaya game da salatun tasbihi salatun tasbihi mun yi magana a kai a wannan majalisin na laraba na tafsiri kusan hujjoji na karan dogo na bangarorin kowane malamai abinda kuma muka rajjaha shi ne a matsayinmu na ɗaliban ilimi mun fi gamsuwa da malaman da suka ce hadisin bai inganta ba wannan kuma har gobe akan shi muke duk maganan malamin da ya ci hadisin ya inganta insha Allah mun karanta amma akwai waɗanda kuma suka rusa hadisin da dalilai hujjojinsu ya fi karfi mu shi abin da muka gamsu da shi wanda ya gamsu da kuma inganci hadisin yana yi babu laifi saboda akwai waɗanda suka inganta hadisin amma dai hadisin salatu tasbihi bin bas ya ce hadisi ne ma batil ina fata an gane ibn al-usaymi ya ce yin wannan sallan ba sunna bane ba saboda hadisin akwai na kara a cikin matanin hadisi wani na tambaya game da tahiya mutum ya yi tahiya a sallah bai yi salatin annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai ya yi sallama kenan ko kamar ya matsayin sallar shi menene matsayin sallar babu komai ita tahiyan kanta amma saman mu ta malikiya mustahabbi ne idan ka zauna zaman tahiya ba kai tahiyan ba kai sallama sallar ka ta yi ina fata an gane tahiyan ba ta cikin wajibabbun sallah zaman shine wajibi ina fata an gane shi yasa hatta koda mai kawaidi yace kadaru ma yaqau fihi assalamu alaikum gwargwadon abin da zai afku a zaman shine assalamu alaikum ka zauna din shine wajibi amma da tahiyya da salatin annabi da zaka yi da addu'o'i duk wannan suna cikin mustahabban sallah ne ba sa cikin abin da suke bata sallah imamu shafi'i shine ke ganin salatin annabi a sallah wajibi ne amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa ainihin mustahabbi ne insha Allah to yana ga waɗannan su ne tambayin da za mu karanta a yau sai wanda ya rubuto suna buƙatun addu'a za su rubuta jam bayan sallah da masu yin jam da masu yin waye da neko duk muna musu addu'a Allah ta'ala ya ba su sa'a yau sai a yi karatu kuma ina fata an gane in an yi karatu ne sai a bi karatun da addu'a ma ba a zama a ce a ta addu'a kawai in an yi izawaka sai a yi zakafa ina fata an gane yauwa sai an motsa a yi karatu sosai sannan kuma a taimaka wa ɗalibai su ci jarrabawa da yawa 'yan kudin nan fada suke cin jarraba taimaka musu aiki ina fata an gane domin kuma arewa mugunta mana yawa malami akan point ɗaya sai ka da yaro tsaban zalunci su 'yan kudu tura 'yan uwansu suke wallahi hankaɗa ka za a yi sai kaji ina fata an gane ta shakka bir gombe yake cewa wani ya zo yana neman aure sai aka ce ba za a bashi ba ya zai samu uban ya maka masa kuɗi uban ya ce ya amince uwar ta ce bata amince ba ita ma bita ya gaishe ta je kai mata wasu kuɗi ita ma ta amince sai kakannu suka taso san ba su yadda ba ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya je su ma ya gama da su sai malaminta na islamiyya ya zo gidan ya ce yarinya ta kusa sauka su san wannan ba daidai ba ne ba sai ya ji labari sai ya tafi islamiyya da yamma yadda ya kira alaramma suka shiga ofis da aka ga alaramma alaramma ya zo ya ce baban yarinya ai in ma ba ta sauke ba za mu turo ta Allah ya samu dace to a takaice dai gaskiya a malamai su dinga taimaka ɗalibai su jarrabawa duk wani abu ne na duniya fa ina fata an gane yawwa in ka taimaka wa yaran nan suka yi karatun nan kai ba za a rage ma karatun da kai ba ba za a rage maka albashi ba ba abin da za ka ragu da shi kuma har abada ba za su manta ka ba har abada za su ta maka addu'a ina fata an gane amma ce yara sun gama makaranta suna ta tsine ma albarka akwai malamin da da an kira sunan shi ɗalibai tsinuwa za su mishi akwai wanda ya bani labari wani malami lakcara ne a wani gari ya ce ina tsaye a daidai danja kaza ina jiran taxi shi lakcara ne fa kun sani lakcarorin najeriya ba sai na faɗa ba ya ce ga shi rana ana rana ya ce sai ga wani da wata mota tana nishi ya zo ya tsaye a gaban shi ya sauke gilas ya kira malamin ya leko so ga ya sake cikin motar sanyi ce malam ka gane na ce ban gane ka ba ce ai na wannan yaron da kamin bakin ciki a exam Allah sarki kai na cikin rana to sai an jima ya daga gilas shi ya tafi shi ya ce abin ya jima yana damun shi ya ce kuma da ya ce na gane yaron ya ce yaron ya yi kuɗi yanzu ina ta fama da ɗalibai aji to saboda haka wannan bakin cikin ba abin da zai maka dala taimaka wa yara malaman makaranta dala su ci jarrabawa akwai wanda zai samu fa maki 39 to kaga kwaya ɗaya ke nema ya samu pass wallah sai a hana shi kwaya ɗaya tak to in ka hana shi kwaya ɗaya na menene iyayen shi ba su da ƙarfi da kyara ka tuttura aka samu aka yi abin nan har ka inda ya kai kai ka ɗan dafa allah samu albarka ka ce ba za ka yi ba wallahi ba daidai ba ne ba dala da lakcarori da malamai abinda yara ba su gane ba taimaka musu su gane wannan shi ne na san malamin da aka masa shaidan in kaga ka faɗi a jarrabawan shi kai da kanka za ka ce ni na ka da kaina wallahi na san shi a jami'an bayero in dai ka faɗi to kai ka kada kai muttafaqun alaihi za ka ce ni ne na faɗi da kaina amma in dai kai abin da ya kamata ko wani abu ne zai ƙara maka wuce kowa sami shi albarka yake kuma ya albarka din Allah ƙara mana albarka to muna addu'a Allah ta'ala ya ainihin taimaka musu kuma wani abin takaici ba za ga malami ya ce sai mun kada kai ko kuma ba za mu bari ka samu first class ba na san wani a maiduguri fa yana jan first class har yaje final ya hedu suka hana shi tsabar bakin ciki haka suke azzalumai yasa ba su da albarka sai ta faɗa da gwamnati wasu daga cikinsu amma akwai masu alkhairi da albarka to wannan muguntan na lakcarori ba inda zai kai su wallahi an gane ku a ce ba shi yasa first class ka kalli a kudu sai ga yara kaza da first class ai ba su ake ai su zo neman aiki ku ba ku da shi su suna da shi ko ba ce suke ba su ake ni ban ga dalilin da za a hana yara waɗannan abubuwan ba babu shi Allah sauwaƙe mugunta ne kawai da na ɗan arewa shi ya kashe arewan dama allahumma min sai wata mata jiya da ta rubuto takarda ta yi da naira ɗari biyar a bawa kwamitin marayu kuma ta ce a taimaka mata da addu'a wato ta ɗanyi wasu bayanai waɗanda ba su da daɗi game da zaman da suke da mijinta daga cikar ma yana dukanta tana neman a taimaka mata da addu'a wato ni nakan gaya mutane kullum nakan zauna ina imajini wace mutum ya daki matan shi har yau na kasa fahimtar ya aiki abu wallahi tallahi yana ganin cikakken mara hankali kenan ka daki matarka akan mito ƙarshen rashin mutunci kenan za a daki yarka ka ji daɗi ko ƙanwarka ita ma yar wani ne kuma ƙanwar wani ne to saboda haka abun akwai rashin mutunci kuma ba musulunci ba ne ba ya tabbata cikin hadisi annabi ya faɗa alaihi salatu wasallam ke cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairul li ahli wanda fi ku alkhairi a cikin ku wanda ke kyautata wa iyalin shi sannan Allah ya faɗa Qur'ani wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da mata ku yi mu'amala da su na kyautatawa a cikin hajjatul wada'i fa annabi yake cewa istausu bin nisa'i khairan wasiyya ake wa mata da alkhairi annabi ce saboda suna da rauni kun ɗauko su amana daga wurin iyayensu kuma ka zo ka zalunce ta ai wanda ka sake ta ai amma ka daki matarka har yau ba na imajinin wannan abin kun fahimci wannan abin da kyau saboda haka mu ji tsoron Allah mu maza a mu tausaya waɗannan matan don Allah ya tausaya mana an fahimci wani abin da kyau wa'azi ake yi da nasiha da ɗaukan matakai na neman gyara amma ba duka ba wani fa zai daki matansa yadda yana dukan abokin shi suna faɗa duka sosai kuma ta je ta kai ƙara gida a ce ta dawo ce ki haƙuri aljanna ake wani aljanna haka ake neman aljanna akwai matan da wallahi suna zaman aure ne fa zaman haƙuri amma ta kowace muttafaqun alaihi ta kowace angal ba sa jin daɗin auren tsana daga wurin yan uwan miji tsana daga wurin miji tsana daga ko'ina to ya ake so su yi irin su ne suka balle suka ce karuwanci kuma a ce ta zama karuwa yawanci yan matanmu da ke shiga karuwanci a arewa in ka je kana interview da su an yi waɗannan a lokuta daban-daban ƙarƙashin kwamitin shari'a ko kwamitin hizba in ana aka tara su za ka ji cases ɗinsu da yawa na aure ne fitar da su auren ne ba daɗi ta bar gidan ta gudu iyayenta ba su taimaka mata ba mijin kuma na azabtar da ita sai ta kawai ta bar ta shiga duniya tana ga mata sauki to kaga Allah zai kama kai ne sanadin ta shiga duniya to lalle mazaje su ji tsoron Allah ainihin game da amanan mata da Allah ya ba su kuma zai tambaye su wannan amana ke kuma Allah ta'ala ya kawo miki dauki ya kawo miki mafita na gaggawa insha Allah zamu shiga karatu kai tsaye cikin aya ta 131 cikin wannan sura mai albarka suratu taha mai Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى Allah ce wala tamuddanna ainaka ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam kada ka zura idanunka bi ma'ana karka karkatar da ganinka ila ma matta'ana bihi azwajan minhu karka zura ido ka miƙar da ganinka kana kallo zuwa ga abin da muka jiyar da kafari daɗi da shi na rayuwar duniya azwajan nau'i daban-daban wanda mun yi bayani jiya matsayi da Allah yake basu ɗaukaka da Allah ke basu da iko da Allah yake basu in ka ɗauki misalin yahudawa mun faɗa kwanaki gaba ɗaya population ɗinsu a duniya ba su ce 20 miliyan ba ko da ɗan wani abu gaba ɗayansu yahudawan duniya in ka tara su amma su suke juya duniya kuma su yi ta'addanci su yi rashin mutunci kuma Allah ya ba su lokaci kalli a cikin ramadan yadda suke ainihin bama bama a gaza hatta refugee camps sun je suna kakkashe mutane camps na refugees ko suna neman yan hamas to kaga wannan gashi suna sabon Allah suna abin da suka ga dama kuma Allah ya rabu da su to irin wannan ni'ima da Allah ke bawa kafirai na duniya kai da tayar maka da hankali Allah ce zaharatul hayatid duniya wannan wani dan kawa ne kayan alatu ne kawai na rayuwar duniya kuma linaftinahum fihi dan mu jarrabe su a cikin wannan abin da muka ba su dan mu jarrabe su a cikin wannan duniya Allah sai ce wa rizqu rabbika khairun arzikin ubangijinka shi yafi alkhairi wa abqa shi yafi wanzuwa shi yafi dawwama shi yasa Allah faɗa cikin suratu al-hadid yace i'lamu annama al-hayatud dunya lahawun la'ibun wa lahawun وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور yace ilamu ku sani ya ku mutanen duniya gaba daya in annamal hayatud duniya abun sani kadai wannan rayuwar ta duniya inna ma a larabci a datu hasirin suke ce mata in aka ce inna ma ko annama duk ma'anansu daya suna ce mata a datu hasirin wani abu ne da ake amfani da shi don takaita zance bi ma'ana wannan abin da za a faɗa bayan shi babu wani abu haƙiƙanin al'amari shine kaza inna mal hayatu duniya kaɗai fa rayuwar duniya la'ibun kai wasa ne in an ce al-la'ib shine wasa na yara wasan da yara suke kaga yara sun tare sun yi gidan ƙasa gidaje masu kyau wasu da gaske gidaje ne ka rusa ma a tashi hankali haka ne ko ba haka ba kaga ana wasa hada sarki da fadawa akan dokin kara kuma hada rawanin shi kuma da gaske su sarki ne ina fata an gane sannan kaga an yi mota na langa-langa ko motan gwangwami ko motan kara wannan yana gani ita da jib ɗinka duɗe ne shi ma ya shiga jib ɗin shi yana tafiya to wannan la'ib wasannin yara haka duniya take Allah ce la'ibun kan wasanni na duniyan gaba ɗayanta ya ce wa lahawun da sharholiya allaif da allahu allahu shine wasan da manya suke yi shine sharholiya kenan ko wargi in ji sakwatawa to waɗannan ababen guda biyu haka Allah kamanta duniya da shi kamar wasan yara saboda ba gaske bane ba allahu wanda yake sharholiya fiction kamar wasan kwaikwayo kamar drama kaga ƙarya ne amma sai gan shi kamar da gaske na ga wata ranta ya ɓaci na zo wani shago haka alayan wajen tana ta tsaki abin ma abin haushi wallahi ranta a ɓace na ce a wance me ya faru wa ɓata miki rai wallahi tallahi aminu sai rai bai kyauta ba wallahi tallahi ka dace ya za a ce kaza na ce a kun yi waya da shi ne ko kun haɗu ne waya ban da namban wayan shi ai da ina da namban shi ma sai na zazzage shi ai kaza ai kamata ai a wurin wanda darakta fa take gayawa na ce mata ai wannan fiction sunan shi da turanci ai ba da gaske ba ne ai na ce gaba ɗaya ƙarya ne abin shine wa sharholiya kenan to sai Allah ka manta duniya da wasannin yara ko kuma wasannin ainihin manya da suke wanda ke babu fa'ida a cikin shi sai ce wata fakhurun wa zinatun da kawa gaba ɗaya zina ne kawai duniya a sai babban mota a sai a gina babban gida a je dubai a je london a je washington dc a je india gaba ɗaya zinatun kawai ina fata an gane a ta abubuwa na kawa na adon duniya sai ce wa tafahurun bainaku na hudu da alfahari tsakaninku da juna wane ya fi wane kuɗi wane ya fi wane matsayi wane ya fi wane iko yanzu su suke faɗa a ji ya za mu karya shi tafahurun bainakun kenan wane fa yana da farin jini ya za a karya shi a tafakur kowa so yake a ce ya fi wane ba a so a ga wani ya fi wane musamman arewa su ne shugabannin wannan abu yasa na can ka kalli garurukanmu na arewa babu lida a kowane gari saɓani a kudu ana samu yanzu ba za ka ci a gombe ga lida guda ɗaya babu shi sai dai lidan wasu ina fata an gane amma ba lidan kowa da kowa ba a siyasa babu lida a zamantakiya babu lida a addinance babu lida haka ake kara zube amma kowa da lidansu kun fanci wani abin da kyau wanda mai baiti yake cewa tara kullum lahu amalin wa sa'ayu wa mathlis ne ni hauli kamin wa ami li kulli jama'atin fina imamun walakin al jami'a bila imami zaka ga kowa da shugabansu amma an hada su gaba ɗaya ba su da shugaba guda ɗaya yanzu misalin ka ɗauke kiristoci suna da murya guda ɗaya a najeriya idan kanta ce kaza kowa zai sallama musulmai fa babu ahalus sunna ba su dalila yan ɗariƙa yanzu su an raba su ba su dalila sun ɓaɓɓalle halifofin manzu da yawa wannan bai dina wannan bai dina wani kadiriya ma da suke a dunkule gidan man nasu duka bara an raba su yanzu ina fata kun gane to haka muke zo da kara zube kowa so yake a ce shi ne to duk yadda zai warga zakan mutane jana shi ma zai yi shi ne wata fakhurun bainakum masu kuɗi rigima 'yan siyasa rigima kowa malamai ma rigima wata fakhurun bainakum malam wani ya fi malam wani kuɗi malam wani ya fi malam wani kaza duka abin an taru an lalace Allah cikin Dr. Ahmad Biyuke ya ce masu gyara mutane ne suke bukatan a gyara su to al'umma ta shiga uku sau uku sai Allah ya ce watakasurun baino watakasurun fil amwali wal auladi da kuma takara wajen tara dukiya da kuma yaya to duka waɗannan ababen da Allah lissafa sai ce ka masal ghaisin ajabal kuffara nabatu ai kamar misalin tsiro ne a lokacin da ya fito yayi kyau yana burge alkufara manoma na alkufara ba kafare ake nufi ba ina fata an gane azurra ake nufi manoma to sai Allah yake cewa yanda yake burge sunan suna ganin abun sha'awa sun mai hiju sai kuma ga ya bushe fatarahu musfarran sun mai kunu hudama ya zama fatsi-fatsi yana canja kamanni har ma ya koma karmani kaga babu shi kenan da ga shi abun sha'awa amma yanzu ya zamo tarihi to haka wannan duniyan ma take idan ka je gona cikin watan august ka ta baka sha'awa ko ina kore shar ka koma a cikin disamba kuma sai ga babu sai dai karare a gonan kawai an girbe komai ko kuma ya kone ya lalace ɗayan biyu ne ko amfanin ya kyau a girbe ya zama ka gani babu shi sai karare an tara kara sai dai a kona ko wani abu ko shanu su ci ko kuma a ce ma amfanin ya lalace to haka wannan rayuwar duniya yake in ma ka girbi mai kyau ka samu aljanna kenan ko kuma gonan ta lalace shine ka shiga wuta sai Allah ce fil akhirati azabun shadidu ranar gobe kiyama akwai azaba mai tsanani amma wa maghfiratun min Allah wa ridwan akwai kuma gafara daga wurin Allah da kuma yardan Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa ridwanun min Allah akbar yardan Allah shi fi komai wanda mun karanta a hadisi jiya to sai Allah ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur rayuwar duniyan ba komai bane face rudi kawai na shedan shedan ne zai rude ka nuna maka duniya wata aba ce har za ka iya kashe mutum dan ka samu duniya za ka iya barin addini dan ka samu duniya akwai wanda ba zai ce ai wani ne matsalar mu to aje a kawo da shi kuma da gaske yake a kawo da shi akwai wanda sigina zai an gane me yake nufi suna da yaran su kala kala ba sai ya magana ba akwai wanda zai rubuta text a kashe wani wanda aka rubuta shi zai gane mai aka rubuta kai ba za ka yi ganewa ba inda za ka karanta ina fata an gane wani da ido zai magana wani da hannu wani da baki wani yare zai yi ana nufin a kashe wani a batar da shi to duk wannan rudin shedan kenan wa mal hayati dunya illa mata'ul gurur ba wata ababa ce rayuwar duniya illa mata'ul gurur face rudi kawai irin na shedan kaga duk matsayin mutum a duniya an dauko shi a ainihin akwati za a ji abun ne shi in musulmi ne kuma a makara da farin alawayo duk abin da ya tara motan da yake da shi mai tsada ba za a sashi a ciki ba yana da motan miliyan 100 ko miliyan 80 a ina sai da sashi a kori kura an masa gata ce ambulance na asibiti ita za ta kai shi an masa gata kenan amma wannan jib din ba zai shiga ba ba wanda zai sashi a jib kaga mata'ul gurur kenan rudin shedan ne to duk abin da ka san barin shi za ka yi to bai kamata ka yi amfani da mummuna hanya wurin samun shi ba kisa wata ran da aka raba aka yanka akuya a gidan annabi alaihi salatu wassalam ya ce akai wannan gida kaza akai wannan komai ya kare saura cinya guda daya nana sha ta ce komai an rabar da shi ba abin da muka samu sai wannan annabi ce ai wannan shine wanda ba mu samu din ba wancan da muka bayar shine za mu same shi a lahira wannan za a ci ne a yi kashin shi bai da wani amfani kaga wanda ya san duniyan kenan shi yasa sai na ali bin abi talib ya ce kai duniya ilaiki anni na fi karfin ki na miki saki uku in ji sai na aliyu ya ce ilaiki anni inda nake ma karki kuskure ki zo ya ce na miki saki uku kuma da gaske ki shi yasa su ba abin da ke gabansu in ba aljanna ba ba abin da suke kalla rayuwan gaba ɗaya shekara saba'in tamanin da ka kai casa'in so ake maka mutu ka zamo liability ka zamo nauyi wa mutane to Allah sai yake cewa wa rizqu rabbika khairun arzikin ubangijinka kan shefi alkhairi wa abuka kuma shefi tabbata shefi wanzuwa sai Allah ya ce mi وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى Allah ce wa'amur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da sallah ya kai wannan annabi mai girma wastabir alaiha sannan kai haƙuri kuma akan sallan kuma kai haƙuri akan umarnin da zaka musu idan ka ci annabi ya umarci iyalan shi da sallah ina ganin ko kai kuma min babi aula kenan kar ka kuskura a ce iyalanka ƴaƴanka ba sa taki sallah kaga a ce a gida ba taki sallah an su ba akwai wata ta rubuto mana takarda wurin tafsirin mata aure ta yi mijinta ya rasu ne ko auren ya mutu ne namanta amma da ta aure zuwa wani gida tana da yara kuma ta tafi da su wannan gidan kun tuna kuma ala usman babban matsalanta a gidan shine ba a tashi sallah asuba shine babban damuwanta akwai ci akwai sha akwai amma gidan sai gari ya waye ake sallan asuba sai rana ta fito kamar sallan walaha to shi ne babban damuwanta sannan tana tsoron 'ya'yanta kuma su tasirantu da wannan abu kaga tana da imani wannan wannan baiwar Allah ce to za ka yi mamaki a ce wai a gida babu addini to da Allah mai ake so a gida duk gidan da babu addini wannan gidan ya zama juji ai addinin shine alkhairi a cikin wannan gidan wani kuma ka ga uba ya tashi ya je sallan asuba duk gidan ba wanda ya tashi ko ba ruwan shi ya je ya dawo shiga ɗaki ya kwanta ƴaƴan shi ba su yi sallah ba matan shi shi ba abin da ya dame shi ko sha sauke nauyi ba nauyin da ka sauke Allah ce wa anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ku kare kanku daga wuta da kuma iyalanku kuma Allah umarni ku anfusakum ku ainihin tsare kanku daga wuta sai ce kuma da iyalanku to aka ce annabi wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da sallah hatta fa sallan dare annabi kan tashi matan shi gashi nana Aisha ta ce aka shiga goman karshe wa aiqadha ahlahu haka annabi ke bi daki daki na ta da matan shi a tashi ai sallah ba fa sallan farilla bane ba to zai ba sa da sallan farilla kuma min babu aula kenan idan bai bar sun yi bacci ba a goman karshe na Ramadan to ashe ba zai bari su yi bacci su bar sallah asuba ba sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa astabir alaiha sannan kai haƙuri kuma akan sallah ita sallan kanta sai an yi haƙuri wa tsabir alaiha sannan umarnin da za ka yi a yi ta ma sai ka yi haƙuri sai ka jajirce ka yi kamar kana yi akwai waɗanda yaran da an tara su in ya fita su kwanta an gane ko to sai ka yi haƙuri da wannan ai ta yi har su saba dole sai ka jajirce dama kyanta ka sa su a gaba in baka sa su a gaba tabbatar dai sun yi sallah shine wasabir alaiha Allah ce la nas'aluka rizqan ba ma tambayan ka arziki ya kai wannan annabi mai girma ba za mu ce ka biya haraji ba dan mun baka annabci ba za mu ce ka biya haraji ba dan mun taimake ka ba za mu ce ka biya haraji ba dan mun ma kaza mun ma kaza duk ni'imar da muka maka mun maka ne bisa falala ta Allah subhanahu wataala ba ma tambayan ka arziki na hanu narzuku mu ne muke azurta ka haka Allah ce wa annabi ka kwantar da hankalinka gwamnatin Allah ba a karban haraji babu tax balle ma ai reforming din shi ina fata an gane babu wani tax balle ai reform ko a ce wani sabon tax bill a shi Allah bayarwa yake ba abin da Allah ce karba wurin mutane duk ibalin da muke fa ba wa shine ke amfana da abun ba a wani asabin ya babu mu za mu amfana da abun duniya da lahira kuma an gane ko karka taba tsammanin wai kayi sallah Allah zai ainihin samu wani abu yana da kamisho a cikin sallanka ko kayi azumi Allah zai karu sam ba haka sunna Allah take ba Allah bai bukatan komai ke sa ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu al ganiyul hamid ya ku mutane ku ne matsiyata a wurin Allah shine fassarar shi a wurin Allah matsiyata ba wani kwane-kwane an gane ko dukkanmu matsiyata ne a wurin Allah an gane ko yawa tsakanin kai da wani ne kai ba matsiya amma wurin Allah kai matsiyaci ne kun fanci wani abin da kyau to sai ya ce Allah shi ne alganiyu mai cikakken wadata kuma hamidun abin yabo abin godiya sai ce in ya sha yadhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid idan Allah ga dama duk sai ya tafiyar da ku gaba ɗaya kashe ku wa ya ati bi khalqin jadidin yazo da sababbin mutane ke ce ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba abin da zai gagari Allah an yi ruwan dufa na an halakar da duniya ba ga shi akwai mutane ba har yanzu to yau inda zai sake halakar da mu zai kara halitta wasu irin mu shi yasa Allah ke ta antum haula'i tud'auna li tunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ce in kun juya da baya fa sai ya sake sababbin mutane ya zama ba ku bane kuma waɗansu mutanen kirki ne thumma la yakunu amsalakum ba za su zama irin ku ba a takaice dai shine Allah ya ce la nas'aluka rizqan ba ma tambayin ka arziki ya kai wannan annabi mai girma na harin da mu ne muke azurta ka shi kanshi annabin bai tambayin sahabbai wani abu duk annabin da ya zo in ka duba ƙur'ani ya ce wa ma'asalakun alaihi min ajir in ajiri illa ala rabbil alamin fattakullah wa tsi'u ba na tambayan ku arziki babu annabin da ya zo ya ce a tara masa kuɗi ke ce ni kan sakamako na yana wurin Allah abinda nake so ku ji tsoron Allah ni ku min da'a ni annabin ku ne to idan annaba ba sa ce a tara musu kuɗi naga kuma wanda ya halicci kuɗin ya halicci kuma mutanen gaba ɗaya to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ce wal aqibatu lil muttaqina wal aqibatu lit taqwa wal aqibatu kyakkyawan makoma kyakkyawan karshe lit taqwa yana tabbata ne ga masu takawa malamai suka ce kalman aqiba Allah sai ce kyakkyawan karshe yana ga masu takawa kyakkyawan karawa kya wurin fassara amma fassarar shi na zahiri kawai al aqibatu karshe lit taqwa yana ga masu takawa sai aka ce ma'anan maganan al'aƙibatul mahamuda ƙarshe abun yabo kyakkyawan ƙarshe amma hatta kafare da azzalumai da munafakai suna da ƙarshe amma al'aƙibatul mazmuma idan ƙarshe zama wuta za a je ina amfani shi babu shi to shi ake ta kyakkyawan ƙarshe kaɗai ya tabbata ne ga masu takawa a wani gwai ce wal aqibatul lil muttaqina kyakkyawan makoma kyakkyawan ƙarshe tabbata ne ga masu tsare dokokin Allah masu yin nayi bari na bari sai Allah ya ce ni وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى Allah ya ce wa qalu kafare suka ce laula ya'tina bi ayatin min rabbi dan me me yasa bai zo mana ba da hujjoji daga wurin ubangijin shi ya zo kawai ya ce mana shi annabi ne mu ba mu yadda ba ya zo mana da waɗansu hujjoji suka lissafa hujjojin a cikin makka suna son kaza suna son kaza suna son cikin cikin suratul isra'i daga cikin abin da suka bukata a zo musu da shi na hujja suka ce ba za su yi imani da annabi ba har sai sun ga ƙasa tana tsagewa a cikin sahara ruwa na fitowa don suna rashin ruwa idan an yi wannan sun yadda shi annabi ne kaga hauka kenan suka ce lissafi ƙarshe kuma suka ce ma kai sai ka hau sama mun ga kana tattakawa kana hawa sama a kawo tsaniya aji mu ga ga annabi nan har mu ga ya ɓace mana ya je sama ke suka ce walan nu'mina ruqiyika kai in ma ka je saman fa ba za mu yi imani ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu sai ka zo manza littafi daga wurin Allah kowa da sunan shi abu jahil Allah ce ka yi imani a nuna masa ya karanta abu lahabin Allah ce ka bi manzan Allah annabin nan gaske ne ba karya ba a buɗe ya karanta eh minallahi ila abi lahabin ga wani wasiƙa kuma daga wurin Allah zuwa ga ainihin wali bin mugira wa kowa a rubuta sunan shi sannan su yi imani da Allah annabi ce kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula ce tsarkiya tabbata ga ubangiji ni ba kowa bane face manzo kawai dan aika ne faro wannan a hannun Allah ke ba zan ce Allah ya wannan abun ba in za ku bi ni ku bi ni in ba za ku bi ni ba ku je ku yi abin da kuka dama to shine suka ce wai dan me bai zo musu da wata hujja daga wurin ubangiji ba ko ya zo musu da sanda irin na annabi Musa a za a yi mukabala a tara mutane suka dinga kawo shubuha kala kala ai ga annabi isa ma nan kurkusa ya zo mun ji labari yana tada matattu yana kaza suka gama lissafinsu aka ce babu irin mu'ujizan da wani annabi zo da ya taface manzo Allah zo da wacce tafita kowace irin mu'ujiza mu'ujizan annabi yusuf shine kyawu ko ba haka bane ba ba wani mu'ujizan da ya wuce kyawun shi da shi aka yi ta labari har ake rubuta suratu yusuf saboda maganin farin jini ko to annabi ya fi annabi yusuf kyau annabi muhammad dan abdullahi alaihi salatu wasalam ya fi annabi yusuf dan yaqubu kyau da nassin hadisi saboda shi annabi yusuf an bashi rabin kyawu ne manzo Allah kuma dunkulallen kyawun aka bashi kyau guda biyu ne sai aka raba daya wa sauran mutanen duniya rabin aka ba annabi yusuf sauran gudan gaba daya annabi shi kadai aka bashi shine mabaita ce munazzahun an shariki fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munqasimi yace wa munazzahun annabi fa an tsarkake shi bashi da abokin tarayya fi mahasinihi cikin kyawun shi fa jawharul husni jawhari kaman daga kujera da wata ka zaga ta bayar yace fa jawharul husni jawhari a baba ka zauna jawharin kyau fihi a cikin annabi gairu munqasimi ba araba shi ba kun gane wani abin da kyau to kaga annabi idan mu'jizan kyau na annabi ya fi shi jabir dan abdullahi ya bada labari daga cikin manya-manyan sahabbai ya ce wata ina tsayani da annabi muna magana da daddare alaihi salatu wassalam ya ce a lokacin wata yana dan daren irin sha biyar yana da haske din nan lokacin da za ka ga wata abun sha'awa ya ce sai na kalli watan sai na kalli annabi ya ce na rantse da allah annabi ya fotan kyau ya ce hasken fiskan shi ya fi na wannan watan in ji jabir dan abdullahi mutane ne suka yi annabi ya baki guda biyu da daddare bayan sun tattauna za su koma annabi ya raka su suna tafiya suna tafiya da suka je wajen kaman iyaka inda annabi zai tsaya su yi sallama da su kuma kowa garin su daban-daban ne idan ka yi zaman kauye ko ka taba zuwa ziyara kauye za ga wannan a ce hanyar gari kaza wannan ta yi gari kaza to annabi sai tsaya ana zai sallama da su suka ce hasken jikin annabi ya dinga haska musu hanya har gida alaihi salatu wassalam wannan muttafaqun alaihi kun fahimci wannan abin da kyau kisa tun lokacin jahiliya tun kafin a bashi manzanci abu talib baban sayyidina aliyu yake faɗa cikin baiti yace wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhihi thimalul yatama ismatu lil aramili annabi yace fari ne tas babu mai irin farin shi a duniya ya ce kai ana kawo annabi ajiye shi a ce ya Allah babu ruwan sama Allah ka mana ruwa saboda wannan kuma ya ce wallahi an samu ruwa a makka tun yana karami yana yaro ya ce thimalul yatama miski a marayu yana ciyar da su ismatul lil aramili waɗanda mazajensa suka mutu kuma shi yake ba su kariya baya bari a wulakanta su tun kafin ya zama annabi fa duk wata mu'jiza da annabi Musa yayi annabi ya zo da wacce tafita ka ɗauki umu ma'abadin hadisi na ingantacce lokacin da annabi ya fita daga makka zai je madina ya hijira shi da abubakar a siddiqu akwai bawa amir bawa sayyidina abubakar yana tare da su suka ɗauki hayan wanda zai musu ainihin rakiya dalili wanda ya san hanyar da za a yi ainihin kwane-kwane kara kama su aka yi ciniki abubakar ya biya shi akwai wanda sun san hanya zai bi da kai taɓa rauniyar hanya direbobi sun san wannan abu yan su moga an gane ko to akwai irin wannan to sai ya kasance suna tafiya sai suka je wani wuri suna jin yunwa gaba ɗayansu ba abinci ga zafin rana suka je ainihin wata mata ce ta kaɗe da mijinta suke rayuwa a wurin da suka hango annabi ce muje can da suka je mijin ya tafi kiwo ba abin da ke wurin sai wata akuya marar lafiya wata ramammiya annabi ce akwai abinci da taimaka babu akwai ruwa babu annabi sai hango wannan akuyan ya ce ko za ki ba mu damar mu tatsi nonon wannan akuyar ta ce ai ba ta da lafiya shi yasa ma ba je kiwo da ita ba ba abin da kuma ba mai shayarwa ba ce ba ba ta da nono annabi ce ni dai ki ba ni izini ta ce bismillah na baka sunan ta ummu ma'badin ta ce tana kallo annabi ya zo ya taba hantsan wannan akuyar ya yi addu'a take cika da nono alaihi salatu wassalam ta ce annabi ya tatsi nonon shi bai sha ba bi ba abubakar ba da ɗan rakiyar nasu karse ne fara ba matan ya ce ta sha ta take cikinta a yunwa take ji ita ma ta ce sannan annabi bai sha ba sai da abubakar ya sha bawan abubakar ya sha ɗan rakiyar sannan annabi ya sha shi ne na ƙarshe saboda rahama ra'ufu rahim ta ce to a ƙarshe aka yi guzirin wannan nono annabi kama hanya ya tafi ita dai bata san waye bane ba da mijinta ya dawo ta ce fa na ga abun mamaki me ya faru kaji kaji kaji kaji ya ce yaya kamannin sheki da ta fara maganan kyawun annabi yana da kaza yana da kaza a hasanun nasu hulukan ya fi kowa kyau a duniya wa hasanuhun khalqan khalqan wa hulukan kyawun ɗabi'a kyawun halitta ta ce gashi da laushin harshe gashi da kaza ya ce na rantse da allah haza sahibu ƙwarai allazi tadlubuhu wannan shine wanda qurayshawa suke nema ina ma da na ganshi da na bi shi an gane ko to wannan shine mai ishirini yake faɗa cikin baiti karkashin wannan kisan yace kaliftu bi hubbil hashimi muhammadi wa akkada hubbi fihi an ummi ma'badin yace hadithun bi darri shati lil lamsi bil yadi an gane ko to ire-iren waɗannan kisoshin na annabi in za a yi su kaga sai cinye mana lokaci a takaice dai shine duk wani mu'jiza da wani annabi ya zo da shi annabi ya zo da wanda ya fi shi shine suka ce laula ta'tina bi ayatin min rabbihi dan me baka zo mana da ayoyi ba mu'jiza daban-daban daga wurin ubangijinka Allah ci awalam ta'tihim bayyinatu ma fi sufil ula shin labaru bai zo musu ba a cikin littattafai waɗanda suka gabata ai an yi mutane daban-daban an ba su hujjar sun ki imani kuma Allah halakar da su ai babu hujjan da ya wuce qur'ani ga qur'ani na an ce ku kawo irin shi kun kasa ta wani hujja kuke nema ku tara duk wani balarabin da ya kai karshe wajen iya larabci ya tsara aya ɗaya kun gagare aya ɗaya fa Allah ce su yi alam tara kaifa wani ya tsara aka ce kai wallahi ƙarya kake su kafiran suka ce sam wannan ba ta yi ba suka ce san ba da shiru ba alamtara ya ji ya ce shi ma zai irin alamtara da ya tsara ta wani abokin shi ya ce abokina na fasan ƙarya kake ya ce mu dai rufa ma asiri wallahi alamtara nan ba ta ba ba irin ta muhammadu ba ce ba to allah ya ce alamtatihim bayyana ma fi sohbil ula shin hujjoji bayanai bai zo musu ba daga littattafan farko da su gabata sai allah ya ce mai ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى يتي ولو أن أهلكناهم inda a ce mu halakar da su su kafiran makka bi azabin da wani irin azaba min qablihi tun kafin aiko da manzan Allah alaihi salatu wassalam ko kuma tun kafin aiko da alqur'ani la qalu da sun ci rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan ina ma da ka aiko mana da wani manzo ko kuma dan me baka aiko mana da wani manzo ba kawai ka halakar da mu fanattabi ayatika dan mu bi ayoyinka inda haka ta faru da abin da za su ce kenan an gane ko to Allah dan ya yanke hanzari sai turo manzanni ke sa ce rusulan mubashirina wa mundirina li Allah ya kuna lin nasi ala Allah ya hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizan hakima yace rusulan manzanni ne da na aiko su ɗaya bayan ɗaya a wani ya ce tattara wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi sai ce mubashirina suna ba da labarin aljanna su yi bushara wa munzirina su ba da labarin wuta su yi gargadi ya ce li Allah ya kuna lin nasi Allah ya hujjatun ba da rusul kar mutane su ainihin kawo ta hujja wa Allah baya an turo musu da manzanni wato yanke hanzari ne yau ba za ka je ka ci aini wallahi tallahi manzo bai zo ba an turo manzo bayan ya tafi qur'ani na nan kuma ana karantar wa hadisan nan ana karantar da su yasa bamu da wani hujja illa mu bi mu imani to Allah ya ce da ba aiko ba da abin da za su ce kenan za ce fanatta bi ayatika min qabli an nadhilla tun kafin an nadhilla mu tabe ko kuma mu kaskanta wa nakhza mu tabe kafare sun yi ta maimaita irin wannan a wurare daban-daban su ce ai da an aiko da manzanni da mun yi imani la kunna ahada min ihdal umam eh ai da mun mafi waɗancan imani da mun fi su shirya Allah ce wa hadha kitabun anzalahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamuna wannan ƙur'ani ne muka saukar da shi ku bi shi kuma ku ji tsoron Allah la'allakun turhamuna don ku samu rahaman Allah subhanahu wa ta'ala an ta ƙulu don kar gobe kiyama ku ce inna ma unzilar kitabu ala tsayifatai ne min qablina wa in kunna an da rasatihim la gafilina ai mu ba turo mana da littafi ba an aiko da yahudu da nasara da an aiko mana da mun yi imani kuma mu gaskiya ba mu karanta attaura ba ba mu karanta lincila ba to Allah ya yanke musu hanzari inda ba turo ba da abin da za su ce kenan yace aw taqulu law anna unzila alayna alkitabu lakunna ahada minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum hudan wa rahma Allah ce shari'a ta zo muku ga hujjoji ga bayanai ya rage ko ku imani ko kuma ku karyata dan adam a wannan zamanin musamman wanda ke cikin gari yake inda sako ke isa an yanke masa hanzari babu wani hujja a wurin Allah ranar gobe kiyama da zaka ce Allah ni sako bai zo mini ba shine Allah yake cewa min qabli an nazilla za su ce aiko mana da annabi tun kafin an nazilla mu tabe wa nakhza mu kaskanta wa nakhza mu tabe sai Allah ya ce ne قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Allah ce kulka ce da su ya kai wannan annabi mai girma kullum mutarabbisu kowane ɗaya daga cikin mu na mutarabbisun mai dako ne yana zaman jira na ya ga me zai faru ko musulmai su yi nasara ko kafirai su yi nasara kullum mutarabbisun kowanne mu mai zaman dako ne bi ma'ana kowa yana zaman jiran ya ga me Allah zai aikata tsakanin annabi da ainihin kafurai hakanan tsakanin gaskiya da ƙarya a kullun zaman da shi kullun wanda yake kan barna so yake ga wanda ke kan gaskiya ya samu matsala daɗi yake ji sai ya ta bada labari za ka ga mutum ya yi ayyukan alkhairi ɗari an shiru ba za a faɗa ba da ya yi kuskure ɗaya duk ƙasa sai a ɗauka ina fata an gane da wani alamu ne na munafunci annabi ce idan ka aikata alkhairi su ɓoye in kai kuskure he su yada to kai da zama ɗabi'a mai imani ne irin wannan kai da zama kullum kana zaman dakon jiran kuskuren wani ka je ka bada labari idan ka ga kuskuren ya za ka ainihin gyara mishi shi ne ka taimaki kanka kuma ka taimake shi domin idan baka taimake shi an gyara ba sai ka je kana yada ta kaga laifi biyu kenan kun bance abin da kyau to kullum so ake ainihin a kyautata wa juna zato kuma a taimaka wa kowace irin tafiya Allah ce kul ka ce da su kullum minna a kowane ɗaya daga cikin mu da ku mutarabbisun mai zaman dako ne Allah ce fa tarabbasu ku zauna ku yi ta jira fa sata'lamuna da sannu za ku sani man ashabu sirati sawi su wane ne ma'abota hanya madidiciya wanda kullum muke ta ihdinas siratal mustaqim Allah ka dora mu aka hanya madidiciya shi yasa Allah ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar saboda mai a cikin sallar duk addu'a ne ihdinas siratal mustaqim ko ka karanta ko a karanta ka ce amin haka ne ko ba haka ba to in aka yi addu'a wani ya ce amin hukuncin shi hukunci wanda ya addu'a ne duk abin da aka roƙa kana amin kamar kai kake roƙan wannan abu shi yasa annabi haruna a lokacin da shi da annabi musa suka yi addu'a Allah halakar da fir'auna annabi musa shi ke addu'a haruna na cewa amin yake cewa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana lidillu an sabilik yace rabbana nafs ala amwalihim wa shudu ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim sai Allah ce qala qad ujiba da'watukuma fastaqima kaga sai aka lafazin mutum biyu an karba muku addu'anku ba ce ba an karba maka addu'anka saboda shi Musa na addu'a Haruna na cewa amin to Allah ya ce za ku san cewa man ashabu siratin sawiyi wa ke kan hanya madaidaiciya hanya mai kakkiya wa mani da kuma su suke kan shari'a bi ma'ana duk lokacin da kake kan gaskiya kake kan wani aiki na gaskiya kar ka da ɗauke maka hankali zuwa ga abin da ba shi ba kun gane ko idan ka sa wani abu a gaba to ka tinkare shi kar ka bari a fisge ka a yi wani wuri da kai ba inda za ka ji kamar idan kana tafiya ka daina haushi me ya kamata ka yi kada ka kula shi idan ka biya mishi ba za ka tafi ba ba zai daina haushi ba ka jefe shi ya dawo ina fata an gane amma in ka manta da shi zai haushin har ya daina to haka ya kamata ba masu da'awa idan ka sa gaban ka kana abu kar ka dauna bai dauke ma hankali an fahimci wani abin da kyau abin da ka tinkaran kuna da wani target da kuke so ku cimma to wannan kuma sai an yi haƙuri kuma sai an yi haɗa kai da masu kuɗi da masu mulki da malamai da talakawa da ɗalibai da kowa in aka haɗu sai addini ɗaukaka haka Allah haɗa wa annabi komai ga shi annabi ne ga masu kuɗi su abubakar siddiqu usman bin affana abdurrahman bin auf ga alaramomi su abdullahi bin mas'udu ubay bin ka'ab su zaidu bin anihin sabit ina fata an gane ga kuma zarata masu ƙarfi su Ali bin Abi Talib komai annabi na da shi su Sayyidina Umar komai akwai malama hadisi su Abu Huraira ba abin da annabi bai hada ba to sai addinin sai ya tafi amma in aka ce ba za a tafi tare ba to sai a samu matsala ina fata an fahimta to Allah ya ce dai wannan shine abin da zai bayyana mana cewar suwa suke kan hanyar daidai wa manihitada suwa ne kuma suka shirya suka ainihin bi tafarkin gaskiya duk wannan zai bayyana ne ranar gobe kiyama Allah zai tankaɗe da reraya a gane kowa da komai wannan ita ce ayan karshe ta cikin suratul taha gobe za mu shiga suratul anbiya'i watakila ko mu rufe tafsiri jibi 27 ko 28 ne ban sani ba Allahumma amin insha Allah da mun kammala suratul anihin taha gobe za mu shiga suratul anbiya muna addu'a duk abin da muka karanta a ciki Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya Allah muna tawassuli da wannan sura da muka karanta Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka ainihin yaye mana damuwa da bakin ciki marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya da wadata ya Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya har zuwa ƙarshen rayuwarmu ya Allah ka jikan mu ka jikan iyayenmu ya Allah ka taimaki ainihin wannan ƙasa ka mata albarka ya Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah ka taimaki tauhidi ya Allah ka taimaki sunnanka ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alait اللهم قد حويجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصناهم بالدعاء سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم